نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafin nan mai albarka na sunan abi dawud a wannan majalisar namu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna hudu ga watan sha'ban hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 66 a cikin kitabu sala idan ba manta ba muna a cikin babu salati duha babu mai bayani akan sallar walha kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ne وإياك إياك الربا فلا درهم أشد عقاب من زناك برهود وإياك إياك الربا أف وإياك إياك الربا فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهود وتمحق أموال الرباء وإنامت ويربو قليل قليل الحل في صدق موعد wannan abiyat ke suna bayani ne akan hadarin riba malam yake cewa wa iyyaka iyyaka riba fala dirhamin ashaddu iqaban min zinaka binuhudin yace ina maka kashedi ina maka kashedi da riba domin riba ta dirhami ɗaya zunubinta ya yi girma akan zina da mutum zai kuma wannan magana da malam ya faɗi tana dalili wanzu Allah sallahu Alaihi wasallam ya ce zina tana da ƙohohi masu yawa mafi karanta daga cikinsu shine misalin mutum ya yi zina da ma'aihiyarsa na zunubi idan za ku kwatanta zunubin zinar da mutum zai da ma'aihiyarsa to akwai ribar da kuma karama ma ce wai daga cikinsu wadda in ka yi ta zunubin da za ka samu kenan sai a baiti na biyu ya ce watan haƙo amwalun riba'i wa innamat wa yarbo kalilul hilli fi sirki mawa'idin ya ce kudi in dai na riba ne komi yawansu to Allah yana ɗebe musu albarka kuma na halal komi kaɗancinsu komi ƙarancinsu Allah yana sanya musu albarka wannan kuma ishara ne zuwa ga faɗin Allah yamhaqullahu riba wa yubbi sadaqat Allah yana ɗebe ma riba albarka yana sanya ma sadaka yana ɗebe ma riba albarka yana sanya ma kudi wanda suke na halal albarka wannan kuma maganar ina ji duk wanda yake ta'amuli da riba ko kuma yake kallon masu ta'amuli da riba zai iya gaskata wannan duk wanda yake ta'amuli da riba zaka ga ko da an samu kudin to kudin ba za su yi albarka ba mafi girman albarkar da Allah zai ɗebe ma kudi shine ya hana ka sanya su hanyar da za ta tseratar da kai a gabansa shine mafi girman albarkar da Allah zai ɗebe ma kudi ga kudi amma ka ki sanya su hanyar da za su cece ka a ranar alkiyama shine mafi girman albarkar da Allah zai ɗebe ma kuɗi ko kuma ɗebe albarka na nan duniya wanda ana samun kuɗin amma kuma kullun cikin matsaloli ake kullun cikin damuwa ake kullun cikin darga ake a kwanaki mun rubuta hudu ba mai taken arriba ko kuma khatarun riba alal fardi wal mujtama hadarin riba a cikin al'umma da ɗaiɗaikun mutane dalilin kuma rubuta wannan hudubar shine wasu daga cikin wani daga cikin masu amfani da hudubobinmu na sati-sati ya turo min da bayani ce malam inda dama a yi kokari a rubuta mana hudu ba akan hadarin riba sai ce wani mutum ne ya zo mishi wani, wani dan uwan shi ne ya zo mishi yana ta mishi koke akan matsalar da yake ciki shine ya doko bashi ne a banki kuma salarkin shi a banki yake dokan shi to dai doki bashi sai ya kasance a kowane lokaci ana rage mishi salarkin nashi to yanzu matsalar da yake ciki abin da yake doka na salarkin nashi baya isasshe kudin da ya doka a can lokacin ya biya bukata kun ba sun kare babu wani amfani da suke a yanzu ana gane da kyau ko kuma yana daga cikin abin da ya kara ma riba yaduwa a wannan lokacin salar biya na ma'aikata wasu da aka maida shi a ami a banki wannan ya taimaka sosai a wajen yaduwar al'amari na riba a takaice dai in akwai wanda suke da hannu a cikin wannan yana da kyau a yi kokari a raba ma'aikata da wannan bankunan domin alakar su da shi da bankunan za ta zo musu da sauƙi wajen su ɗauki bashi a ɗauki bashi kuma daga baya a koma ana kuka yanzu shi kullum tashin hankalin da yake ciki salarkin da ake bashi kudin da ake bashi na banki ba su isa shi domin ana zare bashin da ya ɗauka kullum cikin matsala ne yake ya doki bashi a can don guje ma wata matsala yanzu kuma ya wada a cikin me a cikin wata matsala ai magana suka ce duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan daka wannan shine kenan a takeice dare ba hadari ne babu laihin da Allah madaukakin sarki alqur'ani yace mai yin sa ya shirye yaki da shi in ba mi ba in ba riba fa in lam taf fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulihi idan ba ku bar riba to ku shirya yaki da Allah madaukakin sarki babu laihin da alkur'ani Allah ya ce mai yin sai shirya yaki da shi Allah ya kare mu ya bamu ikon nisantar riba ba abin da yake jayo kuma hwadawa a cikin wannan basussukan na banki in ba kwadayi ba da rishin wadatuwa da abin da Allah ya ba mutum dama in magana suka ce duk wanda ya hawo motar kwadayi ta sabke ta sabke sa a tashar wulakanci wannan shine kenan kuma yana daga cikin abin da yasa na bude karatu da wannan baitin shine a ɗazu na buɗe wayata sai na ga an turo min da message dai ina da kwant a banki na bagiri ban taba aiki da shi ba kawai dai karamba ne san na buɗe kwant na buɗe kwant din yanzu sai aka turo mini message na bashin ramadan pre ramadan ma'ana bashin da ake ba mutane a kusan ramadan akwai shi wasai disponible ana gaya da kyau ko kenan malam ka je ka ɗauki bashi dan a gyara mai wajen buɗe baki a goge wuya ko a goge baki da kyau su kunga wannan duka hanya ce ta me hanya ce ta faɗawa a cikin wannan ko mutum bai da niyya wannan mai sashikin da suke turo masa wata ran sai ya ne sai ya tura shi haka suke yi dama an ce mai son abinka ya hi ka dubara ana gani da kyau ko Allah ya kare mu kenan ko ko dalilin azumi ka ɗauki bashi a banki bashi wanda yake da kuɗi da ruwa a ciki to ka san da cewa wannan kudin da kake bude baki da su kana ce makanka haramun domin riba haramun ce duk kudin da aka samu ta hanyar riba haram ake ci Allah ka bamu ikon kiyayewa idan ba manta ba za mu tashi hadisi na 1288 حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا الهيثم بن حميد أن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زن الله ياتي صلاة في أثر صلاة لا لغو بينهما صلى da aka yi bayan wata sallah wanda babu lagau a tsakani ma'ana babu wasu yasashin magungunna babu wasu yasashin magungunna a tsakani kitabun fi illiyina to za a rubuta wannan maganar aje da ita a illiyin idan kuka ji wannan kalmar da me za ta tuna muku kalla inna kitabal fujjari a kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum malamai sun yi bayani sosai game da me ake ce ma illiyun kinna to daga cikin dai magana mafi shahara shine illiyun karkashin al'arshin Allah ne ake ce ma illiyun ana gane da kyau ko to karkashin al'arshin Allah a can ake rataye arwahu almu'minina rayukan mumunai kuma ayyukan da mutane suka yi na kirki ayyukan mutanen kirki kuma a can suke tahiya to shine ma'anan kalla inna kitabal abrari lafi illiyin ai rubutu na ayyuka da aka rubuta na mutanen kirki ana rataye sa a karkashin al'arshin Allah madaukakin sarki to haka wannan sallar da mutum zai yi tsakanin bayan wata sallah to ita ma za a rubuta ta a rataye a wajen al'arshin Allah madaukaki حدثنا أبو داود حدثنا داود ابن رشيد حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة أنا تمس أبو شجرة عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زان الله ينتوى يقول الله عز وجل الله مبواي مدوككي ينتوى kina wannan hadisul kursi ne yabna adama ya kai dan adam la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awwali naharika kada ka kasa yi mini raka'o'i guda hudu a farkon ininka ma'ana lokacin walha kenan akfika akhirahu zan isar maka da ƙarshen sa ma'ana wannan hadisin yana bayani daga cikin falalar a sallar walha shi ne idan mutum ya yi ta to a wannan inin Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kariya shi ne ma'anan kada ka kasa yi min raka'o'i guda hudu domin in ka min raka'o'i guda hudu to zan isar maka da sauran ini حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب حدثني عياض بن عبد الله عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي منظر ألا يوم الفتح راند دعك يبود مكة صلى صبحة الضحى ثمانية ركعات يا صلى تسلى والها ركوئي قدا تكوس يسلم من كل ركعتين ينا سلمي وباين قوة ركعة قدا بيو قال أبو داود أبو داود قال أحمد بن صالح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى فذكر مثله شما رواية السيئة بتمك من جوانا قال ابن السرح إن أم هانئة قالت أم هانئتتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يشق أوجهنا ولم يذكر صبحة الضحى بمعناه شيئا ما رواية سا بي أنبتي سلب والهابا da sauran ma'anan hadisin ummu hane zaman ma'aifiya take ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar uwar ma'aifin manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah yana yawan ziyararta domin ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai yazo ya tambaye sa idan ma'aifa na suka rasu me yi musu saura na biyayya da zan musu daga ciki sai manzon Allah ya ce ka rika sada zumuncin danginsa da 'yan uwansa da kuma abokaninsa a wani ma hadisi ke cewa inna min abarral birri an yasilar rajulu wudda abihi yana daga cikin biyayya mafificiya mutum ya rika sada zumuntar iyayensa ma'ana abokan ma'aifinsa bayan rasuwan ma'aifin ya rika kai musu ziyara yana kula da su yana daga cikin manya-manyan ayyuka kuma yana daga cikin haƙƙi na ma'aifa bayan sun rasu a sada zumuntarsu danginsu a rika ziyararsu kuma dukkanin wanda yake wannan zai ga Allah ya samu rayuwar shi albarka kenan manzo Allah yana yawan ziyararta to in yazo wata ran yana sallar walha in sallar ta kama a can to shine wannan hadisi yake bayani ga riwaya ta gaba حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا رسول الله ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ باب wanda ya ba mu labarin cewa ya ga manzon Allah yana sallar walha in ba ummu hani ba fa innaha zakarat domin ita ta ambata annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yawm fathi makka akan cewa lalle manzon Allah ranar budin makka igtasala fi baitiha yayi wanka a gidanta wa salla thamaniya raka'atin ya sallaci raka'o'i guda takwas falam yarahu ahadun sallahunna ba'dahu bayan wannan kuma sallar da yayi babu wanda yace ya taba ganin shi kuma yayi irin wannan sallar ta walha anan dai wannan me yake da suna a abi laila yana bayanin ne shi a iya saninsa babu wanda ya ambaci manzon Allah ya sallar walha in ba ummu hani ba wannan ya gayi abin da shi ya sani ne ana gane da kyau ko wa kad ahsana man intaha ila ma alima ko wanda wanda wanda ya gayi daidai abin da ya sani to aiko ya kyautata to amma kasancewar shi ita kadai ya ji wannan ba zai kore ba wasu sun mi wasu sun jiya domin ga sauran hadisai da za su zo حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا الجريدي عن عبد الله ابن شقيق قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى na tambayi Aisha har manzon Allah ya kasance yana sallar walha faqalat sai tace la a'a illa an yaji min maghibihi sai dai in ya dawo daga balaguro da yayi قلت سينتي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين har manzon Allah ya kasance yana hada tsakanin surori guda biyu qalat sai tace min al-mufassal eh a cikin kanana al-mufassal kamar da muka yi bayani daga suratul qaf wasu malamai suka ce daga suratul hujurat zuwa ina zuwa suratul nas sune al-mufassal akwai qisarul mufassal akwai tiwalul mufassal akwai kuma awsatul mufassal to an tambayi an tambaya Aisha ne har manzo Allah yana hada sura biyu a cikin sallah ma'ana cikin raka'a guda ya karanta sura biyu tace eh yana haka amma dai a cikin kananan surori a cikin manya fa baya yi ana gane da kyau ko ana nihin kuma sallah ta farilla amma in sallah ta nafila ce wannan ya sha karanta bakara da ali imran da nisa'i ana gane da kyau ko to amma a sallar farilla domin kada ya tsananta wa mutane to a wannan lokacin yana sauƙaƙawa kenan dan kaji wani limami ya karanta fatiha ya karanta kulhu wallahu da falaki da nasi kada ka ce mishi yayi sabon a kai dai gare kai dai gare ka yake mi yake sabo manzo Allah yana yin haka sallallahu alaihi wasallam مالي يتي حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط manzo Allah bai taba yin sallar walha ba ko so daya wa inni la usabbihuha amma ni kuma ina yin ta ana gane da kyau ko wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amala wa huwa yajibu an ya'mala bihi ko da yake ko manzo Allah ya kasance yana barin aiki na wata ibada da yake son yi khashiyata an ya'mala bihin nasu dan tsoron kada mutane su yi wannan ibadar fa yufrada alaihim sai a tilasta musu anan hadisin kun ga kamar Aisha ta kore mi ta kore sallar walha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai suka ce anan ba korewa bane take yi a tana nuhin bai taba yin ta ba a gaban mutane suna kallo ana gane da kyau ko domin an samu ruwayoyin da ta bayyana manzon Allah a ruwaya ta samu ya aka ce da aka tambaye ta ce yana yin ta amma in ya dawo daga mi daga balaguro to kunga in ka kalle su a zahiri zaka ce akwai mi akwai cin karo to malamai sun hada wannan hadisan da cewa tana nuhin ma a'lanaha qattu ma'ana ma a'lana salatat duha qattu manzo Allah bai taba bayyana sallar walha ba gaban mutane a yi ta ko su dai haka ake fassara hadisin dan saboda a hada su domin aljamu aula min at-tarjih ko wannan shine kenan malai ce haddathana ibn nufail kuma ta ga dalilin da yasa baya mi a baya baya bayyanawa ko tace dan tsoron kada mutane su ga yana yi su ma su rike ta suna yawan yi har Allah ya ce to an yanzu ita ma dole ce a yi ta حدثنا ابن نفيل وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا سماك قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم شنكا كسنشي كنا زما تارد ما أيكين الله أنا غني جوكو سما كتابي إني يتي ما جابر بن سمرة harka kasance daga cikin masu yana nuhin yawan zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am kathir ne yace eh sosai fa kana la yaqumu min musallahu yace manzo Allah ya kasance baya tashi daga wurin sallarsa alladhi salla fihi al-ghada inda ya salla ta asuba hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta kullu fa idza tala'at idan rana ta bullo qama sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana tashi sai yayi me sai ya salla ta walha malamai suka ce wannan shine dalilin da yasa Aisha tace ba taba ganin manzon Allah yana mi ba yana yin ta ba dan ina yake yin ta masallaci bayan an kare sallar asuba ya zamna yana zikiri kamar yadda muka wancan hadisin ana gane da kyau ko wannan ibadar mu kokari mu lizimce ta tana da dadi sosai ta bayan an kare sallar asuba ka zamna kai ta mi kai ta zikiri sai rana ta bullo ka tashi kai raka a biyu ka tahiyyarka cikin dan kankanin lokaci ka tashi da ladar haji da umara ka zama dan karamin alhaji alhaji kullum umara kake zuwa ana gane da kyau ko amma ha muka ce ladar ce za a baka ba ha umara ba a ce ba dan kai wannan ka ce to ani ban zuwa umara ai kullun ina umara wannan shine kenan wannan duka ana shar'anta shi ne dan a ɗebe kewa ga waɗanda ba su da arziki wanda hajjin ma wahala yake musu balantana ne balantana umara akwai ni bawan Allah a masallacin mu da kullun haka yake yi in dai kaga bai yi haka nan ba to kwana ya dauke shi bai samu sallar asuba ba kullum haka ni dai abinda na sani kullum haka yake kuma wallahi ba wa Allah in kalle sa babban darasin da nake doka shine hakuri akan jarabtawa mutum ne mai yawan ibada ma'aikacin gwamnati ne ministar yake aiki na manta wace ministar ce yake aiki lattizo ne yanzu ya yi retret ma to tun kamin yin retret balantana ka ce a yan retret zai dama yawan ibada suke a tun kamin yin retret shekara goma sha biyu da nake a yamai na san shi a haka abun mamaki allah maɗaukakin sarki ya jarabce sa da matar da yake aure da ita mata guda ke gare sa matar da ya aura ɗiyansu in an aihe su guda da hankali guda ba hankali haka aihu wata ne in wanga ya zo da hankali to mabi masa me bai zuwa da hankali mata da maza duka haka suke akwai masu wanda da a farkon da hankali daga baya ma sai su tashi ba hankali kuma wallahi yana zamne da wannan matar to sai dai aka ce wani hani ga Allah baiwa ne an yi shekara uku ko zuwa hudu wannan matar Allah ya dauke ta ni na ce Allah ya san hikimar da ya sa ya dauke ta bayan ta sai Allah ya sa ya yi sabon aure suna nan masha Allah yana ɗiya bi lahiyar salau me nake so mu karanta a ciki mutum ne mai yawan me mai yawan ibada da a ce wani ne sai ya ce yanzu duk yawan ibada ga da nake Allah ya shirfta Allah ya tashrifta ta da diya na kasa su diya mahaukata ana gane da kyau ko amma wannan bai sa yi kasa a guya ba a wajen me a wajen ibada duk yawan ibada da kake yi kada ya taba rudar ka wai dan Allah ya shirfce ta ka ce a'a kenan ibada da kake ba ta da ni ba ta da amfani a'a tana da amfani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya so ya dauka darajar mutum aljanna sai ya kasance ayyukan da yake yi busu ya so kai shi darajar da Allah yake so ya kai sa ba sai Allah ya ta jarrabta sa dan yayi hakuri hakurin nan na jarrabtawa da zai sai ya kai sa me sai ya kai sa me ya kai sa wannan mataki da mai ta jarrabtawa ai ba mutum ke sha makan shi ba ko ai sallah kai ke yi sannan ka samu lada to ita jarrabtawa Allah ke duro maka ita wannan shine kenan Allah ka kara mana hakuri akan jarrabtawa da kake jarrabta mu da ita a takaice dai wannan ita ce sallar walha da ake yi bayan rana ta hutu ta dago ta yi hantsi har zuwa lokacin da za ta zuwa tsakiya kuma alal akalla raka'a biyu ne zuwa abin da ya sama mafi yawan adadin rakoyin da aka rawato manzo Allah shine raka'a takwas ana gane da ke ko idan kana iya kai takwas kana kai hudu kana iya kai biyu kana iya kai shidda an yi son dai mutum ya lizimci adadin da yahi zai dawama a kansa domin ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla aiki wanda aka dawama akai shi Allah ya hiso Allah ka ba mu ikon lazimta mala yace babun fi salatin nahari babi mai bayani akan sallar ini to kun ga bayan salatul layl akwai salatul nahari ko حدثنا أمر بن مرزوق أخبرنا شعبة أن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلى الدري ديني ركع بيو بيو أكي أنا قاعد da kyau ko da dare ne za ka yi da maraice ne za ka yi to biyu biyu dai za ka yi حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثني عبد ربه ibn sa'idin an anas ibn abi anas an abdullah ibn nafi'in an abdullah ibn al-harith an al-mutallab an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu mathna mathna ita sallan nafila raka'a biyu biyu ake yi a sallame zamu zo ga mas'ala ta lokacin tarawihi masu yin raka'a hudu su sallame zamu zo a wannan mas'alar an tashahhada ana gane kyau ko fi kulli raka'atai ne ka yi zaman tahiya a kowace raka'a guda biyu wa an taba asa sannan kuma ka kaskantar da kai ka kaskantar da kanka daga albusu ne wa tamaskana daga as-sukun ne kuma ka yi natsuwa shine wa an tamaskana wa tuqni'a bi yadayka ay wa tarfa'a yadayka kuma ka daga hannayenka da addu'a wa taqulu kuma wa taqula kuma sai ka ce Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah ka biyu ka bijiro da bukatarka faman lam yaf'al dhalika fahiya khidajun duk wanda bai haka ba a cikin sallah fahiya khidajun ay naqisa to wannan sallar tauyayya ce shine na shine khidajun su ila abu dawud an salati layli an tambayi abu dawud daga wannan sallan dare masna biyu biyu ce qala yace in shi ta masna in ka so kai biyu biyu wa in shi ta arba'an in kuma ka so kai hudu hudu hadisin ya inganta to babu zancen hudu hudu kenan go wannan shine kenan kenan zamu tsaya a wancan na farkon wanda yake shine mi shine ingantacce a takaice dai kamar yanda ke da kwai sallar dare akwai sallar mi akwai sallar ini akwai sallar rana amma sallar rana ita ba a bayyana karatu sallar dare ita kuma ana mi ana bayyana karatu ita ba dole bane amma dai an hiso mutum ya bayyana karatu amma sallar rana ita kuma an hiso kishiyar sallar dare ce kenan akwai kiyamun nahari in kana so ana gane da ke ku wannan shine kenan babu salati tasbihi babu mai bayani akan sallah ta tasbihi to ga wata sallah nan mai cike da rikici ana gane da ke ku ka taba yin ta so dai to ni matsalar ba ban taba yin ta ba ana gane da ke ku to amma dai dalilin wannan karatun kuma na dan abin ga na dan sabko daga ra'ayina da ina akan ra'ayin sallar bata inganta ba ana gaya da ke ku shi sa yan ma aka min tambaya sai in ce da'ifi da'ifin hadisi ne ba ku bar aiki da shi kuma akwai malaman har yanzu da suka da'ifantar da shi ana gaya da ke ku wannan sallar to amma daga baya dake dukkan min muyi karatu akwai sharhi da nake bibiya na aunul ma'bud wanda shine sharhi mafi shahara na wannan littafin mai albarka to yayi magana sosai akan akan wannan to dalilin wannan na dan sabko daga yanda nake dama shi haka ne haraka ta ilimi ana ƙara tahiya ne kuma ana ƙara sabkowa kuma ana ƙara hawa ana gane da ke ko haddathana abdurrahman ibn bishr ibn al-hakam an-naysaburi haddathana musa ibn abd al-aziz haddathana al-hakam ibn abana an ikrimata عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب manzo Allah ya ce ma al-Abbas dan Abdul Muttalib kinan dan uwan ma'aikinsa ko ya Abbasu ya amma ya Abbas ya kai dan uwan ma'aifina ala u'tika idan ya kalle sa a matsayin shi manzon Allah ne sai ya ce masa Abbas idan ya kalle sa a matsayin shi da ne gare sai ya ce masa ya amma ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan shi sa aka kawo duka guda biyu yace ya Abbas ya amma ya abbas ya tonton in shi ɗanya mai ala otika shin ba zan baka ba ala amnahuka shin ba zan baka minha ba yan boko sun san minha ko bruce ba zan baka wata falala ba ala ahbuka ba zan yi maka wata kyauta ta musamman ba ana gane da kyau ko ala af'al bika ashara khisalin ba zan nuna maka wasu abubuwa guda goma ba idan an tafa'alta zalika wanda idan ka yi wannan abubuwan ghafarallahu laka zambuka zambaka Allah zai gafarta maka zunubinka awwalahu wa akhirahu na farkonsa da na ƙarshensa qadimahu wa hadithahu na tsohonsa da kuma sabonsa khata'ahu wa amdahu na kuskurensa da kuma na gangan صغيره وكبيره كرمنسا da babbansa sirrahu wa alaniyatahu na boyansa da na bayyanansa ana gane ke ku duk dai zunubin da zaka bai wuce ɗaya daga cikin wayannan abubuwan imma boye kai shi ko bayyane ana gane da ke ku ko da gangan kai shi ko cikin mi ko cikin kuskure ko karami ne kai ko mi ko babba ne ana gane da kyau ko kuma ko tsoho ko sabo ko akwai sabi akwai tsohi akwai kuma na harko akwai na karshe ana gane da kyau ko ba wanda ya san na karshe daga cikin mu to wannan shine kenan Allah ya sa wanda muka yi shekaran jiya shine na karshe dan Allah ya sa shine na karshe kenan zamu dace da husnul khatima ko wannan shine kenan na'am sai yace shin kana so in nuna maka abinda zai sa a gankare maka wannan zunuban gaba daya an tusalliya ashr khisal to abubuwa ne guda goma an tusalliya arba'a raka'atin kai sallah raka'o'i guda hudu تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب ككرن تأكو ركعة سورة الفاتحة وسورة دكما سورة أصلا أنا دكيو أنا جاي يند سلة تيتكي ودا ذات باك وانا غراب أسر أكرشي زام سيا مي بياني مي كيو أكنتا كنان جاي يند سلة تكي ركعة ودا هدو ديني kuma za ka karanta a cikin kowace raka'a fatiha wa suratan da wata sura wadda ka zaɓa فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة إذا ككاري كراتو أركعة تفرقو وأنت قائم كنا أسعيك منك جي ركوئي قلت سيكتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة كما يتوانا سقوم شابير ثم تركع سنسيك ركوئي فتقولها إذا كي ركوئي maimakon ka ce subhana rabbiyal azim sai ka faɗi irin abin da ka faɗi a can wa anta raki'un kana a cikin ruku'i asharan ka faɗi wannan sau goma a can sau sha nawa sha biyar nan kuma sau goma thumma tarfa'u ra'saka min ruku'i sannan ka dauko kanka daga ruku'i kamin ka je ruku'i kamin ka je sujada fataquluha ashran sai ka faɗe ta sau goma thumma tahwi sajidan sannan ka je kai sujada fataquluha sai ka faɗe ta wa anta sajidun kana a cikin sujada ashran sau goma sun matar fa'ura saka minar sujudi sannan sai ka ɗaukanka daga sujada fatakuluwa sai ka faɗi ta ashirin sau goma sun matar sujudu sannan sai ka yi sujada fatakuluwa sai ka faɗi ta ashirin sau goma sun matar fa'ura saka sannan sai ka ɗago kanka fatakuluwa sai ka gayi ta ashirin sau goma fadhalika khamsun wa sab'una idan kai haka to kai subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so nawa 75 fi kulli raka'atin taf'alu dhalika to kowace raka'a haka zakai fi arba'i raka'atin a cikin rakawoyi guda hudu in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin idan har zaka iya kayi ta kowace rana marratan so daya faf'al to kayi fa in lam taf'al idan baka samu yin ta ba kullun kullun fa fi kulli jumu'atin to kai ukari kowace juma'a kowane sati kayi ta fa in lam taf'al idan baka samu yin ta ba a kowane sati fa fi kulli shahrin marra to kowane wata ka yi ta sau ɗaya alal akalla fa in lam taf'al idan baka samu yin ta ba kowane kowane wata fa fi kulli sanatin to kai kokarin yin ta kowace shekara fa in lam taf'al idan baka samu yin ta ba kowace shekara fa fi umrika marratan to kada kai sake ka mutu face ka me face ka yi ta ko sau ɗaya wannan sallar akwai falala ko babu falala salatu tasbih iyakar falala kenan mana ita aikin ta shine ta wanke ka ta goge ka ta me yake da suna ta tsabtace ka ana gane da kyau ko ta karkare maka ana gane da kyau ko akwai kuma me ana gane da kyau ko eh akwai wata kalma ku kara mana wadda take nuna ta tsantsance ka ko wannan shine kenan to in ma dai ta dangwale ka ne duka dai ba da in dai kana so a kankare maka zunubi gaba ɗaya kai mi kai wannan sallah me yasa manzo Allah yake kowace rana ka rika yi kokarin yi dan a cikin ini biyun da dai za a yi an samu ta lallabiya ko domin man zallazi ma sa'a qattun wa man lahu alhusna faqat waye baya laihi waye kuma gaba ɗaya aikin sa daidai ne ana kuskure mutun nawa ka harara ana gane da kyau ko kana bisa mutum mutun nawa ka zo ka tada ma kura duk wannan laihi ne ko ba laihi bane laihi ne in ka yi ta kaga dalilin wannan duka gaba ɗaya sun tahi to in baka samu manzo Allah ya ce a sati in baka samu ba ami a wata in baka samu ba ami shekara kadda ya kai sake ka mutu baka yi ta ba koda so dai mai hankali ba ma sai an ce masa ma kai sake ya mutu bai yi ta ba ko ba haka ba domin da mi ake halaka shiga aljanna da wuta da me yake da alaka da zunubi zunubin ka ne in yayi yawa zaka shiga ina zaka shiga wuta in yi kaɗan zaka shiga ina zaka shiga aljanna kuma shi matsalar zunubi ba a duniya kawai yake tasiri ba hatta a duniya yana ba a lahira kawai yake tasiri ba hatta a duniya yana mi yana tasiri ko neman ilimi kake in kana yawan sabo zaka ga ilimin naka baya albarka al-imam shafi'i yace shakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila khairil ilaji a na koma wani wake ne fa arshada fa arshada fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi wannan waken shine wani wani shi kuma yi iktibasin shi ya juye sa sai ya koma saga ya maida shiga tuzurai yace shakautu ila tabibin barda azmi fa arshadani ila khairil ilaji wa akhbarani bi anna al-barda da'un wa da'ul bardi yuzhabu bizawaji yace na kai ma likita koken sanyi ya sha mini kai sanyi ya mini yawa ana gane da kyau ko in lullube da dara da bargo da matala duka in lullube amma kuma banza sai ce masa to zan baka magani mafifici yace magani mafifici matsalar cutar sanyi yace da aure ake tafiyar da ita to ya juye wannan baitin ne na al-Imam Shafi'i ana gane da kyau ko to shi na al-Imam Shafi'i yanda yake shine yace na kai koke wajen malami na wake akan har da ta tana zubewa ta alkur'ani ta hadisai ta kaza da nake yi sai ya nuna mini magani mafifici me maganin yace in bar sabo in nisanci sabo yace domin shi ilimi hasken Allah ne shi kuma haskensa baya bada shi ga maimi ga mai sabo idan kana cikin ni'ima kana yawan sabo Allah yana tahiyar da ni'imar idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna adh-dhunuba tuzilu an-ni'am وهدها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم daga cikin abin da zai kare maka ni'imar da kake a ciki shine nisantar sabo ana gane da kyau ko a takaice dai zunubi duhu ne tun anan duniya kahin ina kahin lahira muna fatan Allah mu dokin sarkin karimu da zunubanmu ashe ko dan ka kankare ma kanka yawan wannan zunuban zaka kula da me da wannan sallar mu yi da hadisan sai mu tsaya mu siffanta yadda ake yin ta haddathana muhammad ibn sufyana al-ubulli haddathana habbad ibn hilal abu habib haddathana mahdi ibn maimun haddathana amr ibn malik an abi al-jawza'i qala haddathani rajulun kanat lahu suhbatun wani ya bani labari wanda yake sahabi ne ya rauna annahu abdullahi bin amur suna tsammanin abdullahi bin amur ne ƙala ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce itini gadan ahbuka wa usibuka wa utika ka zo mini gobe zan maka kyauta zan saka maka da abun da kai kuma sannan zan baka hatta zonantu annahu yu'tini atiyatan abdullahi bin umar ya ce hasari na yi tsammanin manzan Allah kudi ne zai bani wata kyauta ce ta dukiya zai bani dama mu da kaji an ce mutum ya ce zai maka kyauta abinda yake zuwa cikin kai ko wannan shi ne kenan kala sai manzan Allah ya ce idha zalan naharu ga kyautar da nace zan maka idha zalan naharu idan rana ta huta daga tsakiya ana gane da kyau ko faƙun fasalli arba a raka'atin to ka tashi ka yi raka'o'i guda hudu fa zakara nahwahu sai ya ambaci makamancin wancan hadisin ma'ana irin wancan sallar da aka gayi a can qala sai ce tarfa ura saka shi a ciki an samu ƙarin ka ɗago kanka ya'ni min as-sajdati thaniya yana nufin daga sujada ta biyu fastawi jalisan sai ka daidaita a zamne wala taqum kada ka tashi hatta tusabbiha ashran har sai kayi subhanallah kinnan goma wa tahmada ashran alhamdulillah sau goma wa tukabbira ashran kai Allahu akbar sau goma wa tuhallila ashran kai la ilaha illallah sau goma thumma tasna'u dhalika fil arba'i raka'atin sannan sai kai haka a cikin sauran rako'in guda hudu qultu qala yace fa innaka law kunta a'zamu ahli al-ardi dhanban domin da za a ce kahi kowa girman laihi girman zunubi ghufira laka bidhalika za a gafarta maka dalilin wannan sallar da kai kun ji wani ƙari ko ko da ka yi kowa zunubi in kai wannan sallar za a me za a me za a gafarta maka qultu nace fa in lam astati an usalliha tilka sa'a to idan ban samu yin ta ba da rana qala yace salliha min al-layli wan nahari in kana so kayi ta da rana ko da cikin ini qala abu daud habban ibn hilal khalu hilal ar-ra'i kun ga mun samu kadi a cikin wannan riwayar ko mun samu cewa kowane lokaci kana iya yin ta kowane lokaci ita wannan sallah kana yin ta hatta awqatun nahyi kana iya kai domin nafila ce mai sabab mai dalili ana gane da kyau ko bayan haka a cikin wancan hadisi in kuka ga bayanin in an dago daga sujada ta biyu a wancan hadisin me zaka ganewa an dago daga sujada ta biyu me za a yi tsaye za a tashi a'a in ka lura da wannan hadisin na harkon dai tsaye za ka tashi amma wannan hadisin shi yami shi ya nuna in ka dago daga sujada ta biyu maimakon ka tashi zuwa raka'a ta biyu a sai ka zamna kayi ne kayi tasbihin wannan shine muhimmancin a kawo riwayoyi shine suke cewa ar-riwayatu tukammilu ba'daha ba'dan riwayoyi suna cika suna cika ma juna a wajen ma'ana ana gane da kyau ko wannan shine kenan qala abu daud abu daud yace rawahu al-mustamirru ibn rayyan an abi al-jawza'i an abdullahi ibn amr mawqufan wa rawahu rawh ibn al-musayyib wa ja'far ibn sulaymana an amr ibn malik an-nukri عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم دك نسل وترواياته حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث ماذا الله يفعل مع جعفر وانا حديث فذكر نحوهم sai ya ambaci makamancinsa na makamancin wancan riwayoyin qala fi sajdati thaniya min ar-rak'ati al-ula shi a riwaya sai yace a sujada ta biyu ta raka'a ta farko kama qala fi hadisi mahdi mahdi ibn maimun kamar yadda yace a cikin hadisin mahdi bin maimun ya ake sallah ta tasbihi salatu tasbih salatu tasbih yanda ake yin ta shine idan mutum ya yi raka'a ya yi arwalla ya zo kowane lokaci ne da niyan dai sallah ta tasbihi zai da yi kabbara ya karanta fatiha ya karanta surar da yake so maimakon ya je ruku'i sai ya karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kaha goma sha nawa goma sha biyar in kana so kana iya kararraba subhanallah subhanallah walhamdulillah wani shi ma kaga wanda ya sauki mai ne ka haɗe suri guda subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar idan ka kare sai ka je ka yi ruku'i a cikin ruku'in ba subhana rabbiyal azim zaka ce ba a subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa nawa goma ana gane da kyau ko sai ka dago daga ruku'i idan ka dago daga ruku'i maimakon ka ce sami Allahu liman hamida ko kuma bayan ka ce sami Allahu liman hamida maimakon ka yi zikirin da ake bayan shi sai ka me sai ka ce mi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kawa goma sha nawa kawa goma daidai yanzu sai ka duka zuwa ina sujada idan kai sujada maimakon ka ce subhana rabbil a'la a'a sai kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kawa goma sha nawa goma dai ana gane da kyau ko sai ka dago daga sujada kamin ka tai sujada ta biyu sai ka maimaita wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa nawa kafa goma sai ka je sujada ta biyu idan kai sujada ta biyu shi ma sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa nawa shi ma kafa goma yanzu ka dago daga mi sujada ta biyu inda sallah ce wadda ka saba bayan ka dago ya zaka yi miƙewa za ka yi ko a to sai ka zamna ana gane da kyau ko idan ka zamna sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar ita ma kafa nawa kafa goma ka yi raka'a nawa kenan raka'a guda ta biyu haka za ka yi ta uku haka za ka yi ta hudu haka za ka yi bakin hudu ake yi ana gane da kyau ko kenan babu attahiyatu lillahi a ciki idan ka kare sai ka sallame shi kenan manzon Allah ya ce kai kokari kai wannan sallar kullum in kana in kana da dama in baka samu dama ba kada sati ya wuce baka yi ba in baka samu dama ba cikin wata guda dai kusu guda kai in baka samu dama ba a shekara kusu guda in baka samu dama ba kada dai ka yi sake ka mutu baka mi ba baka yi ta ba duk kuma wanda ya wannan sallar a duk lokacin da ya yi ta manzon Allah ya ce ko da ya fi kowa zunubi a ban kasa za a gafarta mishi wannan zunubin ana gane da ke ko amma fa ga wani hanzari ba gudu ba kada ka je kai ta dankoron mutane ka zo kai ta salatu tasbihi ana gane da kyau ko salatu tasbihi ba kowane irin zunubi take yahewa ba ku gaya mini daga cikin zunubin da salatu tasbihi ba ta yahewa haƙin mutane alhakin mutane حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة أنا قايل لكم على المشاح haƙƙin da yake tsakaninka da Allah shi Allah yake yahi maka idan kai wannan sallar amma haƙƙin da yake tsakaninka da mi da mutane shi wannan a'a Allah rewar shi yake sai je ka je ka roƙe su su yahi maka ko kuma ka mai da wannan haƙƙin kenan dan haka masu cin kuɗin mutane masu cin kuɗin gwamnati ana gane da ke ko masu satar dukiyar mutane masu danhoran mutane a wajen kasuwanci ko abin da ya kama da haka to wannan sallar ba za ta muku amfani ba sai kun tuba kun mai da me kun mai da haƙƙin mutane ana gane da kyau ko wannan shine kinan uwa masu girma ya kamata a ce wannan darasin ya kwaraitar da mu akan me akan wannan sallar insha Allah za mu lazumta kun muna muku wasiya da yi ana gane da kyau ko wannan shine kenan malai ya ce babu raka a tayyar magribi aina tusallaya ne bayan bayani akan ina ake sallan magriba ma'ana nafila da ake bayan sallan magriba ina ake yinta masallaci ko ina حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن أجرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل manzo Allah ya zo masallacin mutanen Abdul Ashhal fa salla fihi al-maghriba sai ya sallaci maghriba a can falamma qadaw salatahum lokacin da suka kare sallolin su ra'ahum yusabbihuna ba'daha sai ya gansu suna nafila bayan maghriba fa qala sai ce hadhihi salatul buyuti ana gane da kyau ko wannan ai sallar a gida ya kamata a yi ta kinan me yake nunawa ina aka yi so ai sallah ta bayan magriba nafila ta bayan magriba a gida sai in ka san wani in ka je gida akwai matsala to a buga hannu shi an mutum ana gane da kyau ko a buga hannu shi an mutum kenan tsaya ka yi ta a gida eh tsaya ka yi ta a masallacin ka ana gane da kyau ko ko misali yan kasuwa wanda daga daga masallaci sai kasuwa kenan kaga su su yi ta a masallaci shi yahi wannan shine kenan to yanzu dai kai ka faɗi حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي كنجوني سوناكو حدثنا طلق بن غنام حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب manzo Allah ya kasance yana tsawaita karatun da yake yi bayan magriba ana gane da kyau ko hatta ya tafarraka ahlul masjid ma'ana me yake da suna abinda ake nuhi shine idan yana muraja'a ta alqur'ani haka yace idan aka kare sallah sai ya jima yana karatu hatta ya tafarraka ahlul masjid har sai mutanen masallaci sun hita ana gane da kyau yana nan yana karatu to akwai lokacin da alkira'a idan musamman ya kasance akwai munasaba ana ba ta ma'anan a meke da suna as-sala inda Allah mawarki suke ce faqra'u ma tayassara min al-qur'an wasu malamai suka ce a ai fa sallu ana gane da kyau ko waqra'u fi salatikum ma tayassara faqra'u ai faqumu ma tayassara faqumu bil qur'ani fa sallu bil qur'ani ma tayassara to anan sai wasu malamai suke fassara ma'ana yana jan nafilar da yake bayan magariba har sai mutane sun mi sun huta daga masallaci qala abu daud rawahu nasrun al-mujaddar an yaquba al-qummi wa asnadahu mithlahu qala abu daud haddathanahu muhammad ibn isa ibn ibn al-battah haddathana nasrun almujaddar an yaquba mithlahu wannan hadisin bai inganta ba kenan dai ya nuna dai wannan hadisin na farko akan cewa sallah ta bayan magriba a gida hida cewa a yi ta shine har yanzu yake dalili حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسل an samu wata riwaya daga sa'id bin jubair da ma'anarsa a matsayin hadisi mursal qala abu daud sami'tu muhammad ibn humayd yaqulu sami'tu yaqub yaqulu kullu shay'in haddathtukum an ja'far ibn abi al-mughira an sa'id ibn jubair an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa musnad an ibn abbas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam duk labarin da na baku daga sa'id bin jubair daga manzon Allah to ana jingina sani zuwa ga ibnu abbas ma'ana ko kun ji ba a kawo sahabi ba to ibnu abbas yana a ciki sai dai wannan hadisin shi ma bai inganta ba a takaice dai sallan nafila inda yi dacewa a yi ta aina a gida amma idan ya kasance zuwa gidan zai iya jayo a rasa ta to a wannan lokacin kuma mai ke da suna a buga hannu shi an mutum ko kuma kwai a baka ya hika za a kurki wannan shine kenan ma'ana in ka yi ta kana da tabbaci in kuma baka yi ta ba kashe gida baka da tabbaci babu salati ba'da al-isha'i babu mai bayani akan sallah bayan isha'i ma'ana nafila ta bayan isha'i حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن الحباب الحباب الأكلي حدثني مالك بن مغول حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها ناتم بيتا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سلر ما أيكن الله فقالت تتي ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشاء قط من ظن الله بيتب سلر إشاء بكوسو دي فدخل علي يشغو أولينا إلا صلى أربع ركعات فاتي سلى ركوئي ودا هدو aw sitta raka'atin ko rako'i guda shidda wa laqad mutirna marratan bil layli wataran kuma an muna ruwan sama da dare fatarahna lahu nit'an ay hasiran sai muka shinhida masa wata tabarma ta hwata faka'anni anzuru ila thuqbin fihi zancen nan da nake maka kamar ina kallon tabarman nan tana da huda a cikinta yanba'ul ma'u minhu ruwa suna bullowa ta wannan hudar tunda an shi hida mishi tabarmar alhali akwai danyi sai kasance hudar da ke da kwai a cikin tabarmar ruwa suna mi suna bullowa ana gane da kyau ko tace wa ma ra'aituhu wa ma ra'aituhu muttaqiyan al-ardh bi shay'in min thiyabihi qattu kuma ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya tare ƙasa daga jikinsa ko so ɗai ma'ana kawar misalin kai ne ka sako gizina ka zo masallaci ba wuri sai waje waje kun babu tabarma a ƙasa za a yi sallah kai ka zo ka ga yadda za a yi ta tsantsani wajen azakawa huko in wani ma ne cewa zai fi an ƙara sallan nan sannan shigo cikin masallaci ya rasa jam'i ya kwammace mai rasa jam'i da ya sallah da gizina a ƙasa ana gane da kyau ko to shi ne aisha ta ce manzo Allah bai taba tsantsanin ƙasa ba idan kada ta bata mishi kaya to haka ya dace ayi ba ƙasar zaka kalla ba idan zaka yi ibadar waye kake ma kuma almusalli yunaji rabbahu manzo Allah ya ce da mutun ya kabarta sallah to kamar yana fuskantar Allah madaukakin sarki ne da ya waiwaya to sai Allah ya tayi kyale shi to ina ga wanda zai tashi yana kakabe kakabe wai da an tashi sai ka ji ana kakabe tufafi نحن التراب إلى تراب نرجع وهناك نحصد تحته ما نزرع mi an na gudun ƙasa sha'iri ce mu ƙasa ne a cikin da za mu koma kuma za mu koma ta an san za mu koma ta bara wanda aka turbuɗe ya zai kasance da ƙarshe ƙasan zai kasance wa ce a can kuma za mu girbi abin da muka shuka ta wannan shi ne kenan wannan shi ne kenan malam ya ce abuwa bu ƙiyamin laili babubuka masu bayani akan qiyamul laili babun nasu qiyamul laili babi mai bayani akan goge wajibcin qiyamul laili wa taysiri fihi da sauki da akai a ciki ma'ana a farkon musulunci kiyamun laili wajibi ce to nan za a nuna muna lokacin da aka mi aka shahi fallancin wannan malai ce حدثنا حماد بن حدثنا احمد بن محمد المروزي وسنا جوا مروزي ابن شبوية حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس قال في المزمل ابن عباس ياتي أوجا فسر سورة المزمل قم الليل إلا قليلا يا ما إيكين الله كيس tsayuwar dare in ba kaɗan ba daga cikin daren nisfahu ko kuma ya kasance rabin daren kayi ma'ana rabin dare da abin da ya hiye da rabin sa ka yi kiyamun laili umarni ne na aka mawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu hukmin thabata fi haqqin nabiyyi fayathbutu fi fayathbutu ala jami'il ummati tab'an illa bi dhilli ikhtisas duk abin da aka ce manzon Allah yayi ana nuhin shi da wa shi da al'ummarsa shine kullu ka'ida ce usuliyya kullu hukmin thabata fi haqqin nabiyyi fayathbutu fi haqqi jami'il ummati tab'an illa bi dalilin iktisas sai da dalilin da nuna cewa a wannan na manzon Allah ne shi kadai kamar inda Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin da ba a ce haka ba to da kowa shi ma halatta mace ta zo ta bashi kanshi ba tare da sadaki ba shikenan ta zama ta shi ana gani da ke ko to wannan shine kenan ai da da ana gani da ke ko da tuzure da Allah ya tarhama gobar su nono Allah ya to me suna nan ƴan matan suna so suwa samarin suna so amma matsalar sadakin ne ko to ai ba sadakin bane kawai matsalan bayan an zo an zamnar da me zaka ci yadda ita shi ma abin lura ne matan yanzu ha in babu yancin garau garaukin nan sai a hankali fa sha'ira ce arahunna la yuhibbna man qalla maluhu wala man ra'ayna shayba fihi yandasiru mata ba su son mai mike suna mai hatara mai kasa aljihu an san mai kasa aljihu ko ai rishin ba kudi ne kasa ke maiwa gurbi to wannan shine kenan to a takaice dai mun shiga wata mun shiga wata miya kuma yace nasakhatha al-ayatu allati fiha alima alla tu alima allan tuhsuhu fataba alaykum yace wannan ayar da ta sabko ta nuna dole ne a yi sallar me qiyamul layli to da aka sabko wannan ayar sai ta goge ta gata alima allan tuhsuhu fataba alaykum halima allan tutiquhu Allah ya san ba za ku iya ba ma'ana a ce mafi yawan dare kuna qiyamul laili Allah ya san ba za ku iya ba ku Allah ya san abin yahi karhin ku fataba alaikum sai ya yahi muku ana gani da ke ku faqra'u ma tayassara min alqur'ani shi malamu suka ce ai faqumu waqra'u fil qur'ani ma tayassara to ku yi qiyamul laili daidai gwargwadon abin da ya sawaka a can da an ce alal aqalla rabi dare ka raba sami rabi ana alal akalla fa rabin dare yake ta qiyamul layli amma to sai aka ce to an baka dama abinda kake so in kana so mata shi minti biyu kawai kai ai dai kai ana gani dake ko wa nashi'atul layli awwaluhu ibnu abbas yace nashi'atul layli shine farkon dare wa kanat salatuhum li awwalil layli kuma sun kasance mafi yawanci suna sallar dare a farkon dare يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم anan kuma da Allah ya fara da kuna iya kuyi a farkon dare kama an fara da shi ne don saboda ajdaru an tuhsu ma faradallahu alaikum shi zai yi taimaka muku a wajen kula da abin da Allah ya farlanta muku min qiyamil layl daga qiyamil layl abin da yake nuhi shine mutunan da daga farkon dare har kusan ƙarshen dare yana sallah ana gane da ke ko idan ya tsaya hutu takan iya wa shaidan yami ya lallabe shi ya yi kwana ya rasa wace sallah sallar asuba ana gane da ke ko to sai aka ce to kana iya kai a farkon dare kai dan abin da ya sawwaka sai ka samu kai kwana isasshe dan ka tashi kai mi kai sallah ta farilla shine abin da wannan magana take nihi domin wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wannan shine kenan shine ma'anan ajdaru an tuhsu ma faradallahu alaikum min qiyamil layli shi zai yi taimaka muku akan kula da abinda Allah ya fallanta muku na sallar asuba kada qiyamul layl ta shagaltar da ku a wata ma'ana kuma shi zai yi taimaka muku akan ku kula da abin da Allah ya umurce ku da ku yi nami na sallah ta dare in kun yi ta a farkon dare domin in kun yi kwana kuna iya kun ba za ku tashi ba sai asuba wa zalika anna al-insana idha nama kuma wannan yana kasancewa domin mutum idan yayi kwana lam yadri mata yastayqiz bai san lokacin da zai tashi ba kenan in yi a farkon dare ya hutar da kansa in mun fassara shi da fassara ta biyu da muka yi na cewa yana nuhin farilla anan qiyamul layli wa qawluhu da kun fadin sa wa qawluhu aqwamu qila huwa ajdaru an yufqaha fil qur'ani nan fassara ce ake muna da Allah murki sai ce wa aqwamu qila ana nuhi shi yahi cancanta shi yahi dacewa da za ku fahimci abin da kuke karantawa ba na farkon dare in kai fara qiyamul layli zaka ga a cikin me kake a cikin me kake a cikin karhinka kana gane abin da kake faɗa amma da an yi nisa da an yi nisa sai ka ji hamma tana zuwa watar ma kana karatun kana me da suna kana tsayawa ko kana an gaje to shine ma'anan wa aqwa muqila idan kuka yi sallah a farkon dare to za ta yi taimaka muku a wajen fahimtar alqur'anin da kuke karatu wa qawluhu inna laka fin nahari sabhan tawilan yaqulu faragan tawilan sabhan tawilan ay faragan tawilan ma'ana a lokacin ini to kana da damar me yake da suna kai nafila mai yawa domin ini yana da mi ini yana da tsawo حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس قال لما نزلت أول المزمل لوكتن دفركون سورة المزمل تسبقوا كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان سنكسن سنة قيام الليل kusan kiyamun lailin da suke a watan ramadan kullum haka suke yi su kullum kusan ramadan ne a gare su ana gani da ke ku a wata riwayar ma har sai da kawahunsu suka kai suna kumbura daga mutum ya tashi da sahi kawahu duk sun kumbure na mi na yawan tsayuwa da kuma kullum sai an yi ana gani da ke ku to da yake allah ra'ufur rahim ne sai ya tausayin su ya ce hatta nazala akhiruha har sai da karshen ta ya sabka wannan ayar ta karshe ta suratul muzammil wa kana baina awwaliha wa akhiriha sana kuma tsakanin farkon surar da karshen ta shekara guda ma'ana shekara guda ne akai ana mi ana a ana wannan qiyamul layli ma'ana an yi shekara guda farkon musulunci dole ne kowa yayi mi kowa yayi qiyamul layli a gida ana gane da kyau ko a takaice dai wannan me yake nuna muna yana nuna muna muhimmancin qiyamul layli gami ga musulmi qiyamul layli tana da muhimmanci sosai yana daga cikin falala ta qiyamul laili shine tana sama mutum haske na annuri na huska idan kaga mutum yana kyalli ana ganin da ke kun musamman mutumin kirki to alama ce ta me alama ce ta mai qiyamul laili ne ana ganin da ke ko a duk lokacin da kaga duniya tana so ta shagaltar da kai kai kokari ka yawaita qiyamul laili za ta taimaka ma a wajen me a wajen rage shagaltuwa da duniya kuma musamman in kana karatun kuma kana me kana ta dabburi wani mutum ya zo a wajen ali kisa ce mai ɗan tsawo a takaice dai ali sai ya lura da wannan mutunan duniya ta aure shi ya shagaltu da duniya sai masa wani wata kusan kasida ma ce to amma abin tuka guda uku na ƙarshe ke cewa latar kanan na ilar duniya wa mafiha falmautu la shakka yafnina wa yafniha ya ce wa'amal lidarin gadan ridwan khazinuha wal jaru ahmadu war rahmanu nashiha yace kada ka dogara da duniya yace dan saboda duniya mutuwa da mu da ita duka za ta karar da mu za ta kare mu kuma ta karar da me ta karar da duniya yace kai aiki dan neman wani gida wanda mai hokansa shine ridwan makwabcin gidan kuma shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kirkira gidan shine wa shine mai rahama Allah madaukakin sarki yace man yashtari dara fil firdausi ya'muruha bi rak'atin fi zalamil layli yuhyiha duk wanda yake so ya sai gida a aljanna ana gane da kyau ko yace to dole sai ya kula da sallar dare domin sallar dare ita ce babba daga cikin hanyar ne hanyar samun wannan gidan na aljanna Allah ka samu daga cikin masu kokarin kiyamun laili akwai wahala amma sai an mi sai an daure maroƙiya ta ce yi ma Allah sai an daure ma'ana ba ta sai an daure ko to nima aljanna ma sai an mi ya an daure Allah ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi janna ku saurara abinda Allah ke muku talla tsada ke gare ta abin nan kuma da Allah ke muku tsada ita ce mi ita ce aljanna da mi ake sayanta qiyamul laili yawan azumi taimako neman ilimi da abin da ya kama da haka anan zamu dakata insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana akwai sanarwa shine abin da yasa nake so in yi ta tun yau dan akwai wanda ba su zuwa sai juma'a a insha Allah akwai balaguro da zan yi ran talata da dare kuma balaguron na alkhairi ne dan na yi niyyar da ba zan yi balaguro ba sai bayan azumi to balaguron na alkhairi domin wasu matasa ne suka gina masallaci a garinsu masallaci na juma'a da ake ce ma takanan matsunan garin a cikin jihar tawa ne to kuma sun nemi suna bukatar in je in buɗa musu wannan masallacin to ganin girman wannan aikin da suka yi don ƙara ƙarfafa musu gwiwa ya samu karɓi wannan gayyatar kina ranar juma'a ranar talata da dare zamu yi balaguro zamu komo ranar asabar in Allah ya so amma mu majalisin mu in kaga an yi rishin karatu to ba karamin abu bane in ba mu ba akwai wanda suke ci gaba kenan ko da mun yi balaguro akwai wanda za su ci gaba da karatu akwai doktor Abbas shi zai zo ya ci gaba da karatun sunan Abi Dawud amma shi tafsiri kasancewar manhajin da muke bi manhaji ne wanda yake daban shi mun ɗauke mishi tafsiri kenan zai zo ya yi juma'a asabar kuma shi ma a ci gaba da me da wannan littafin ana gane da kyau ko in yana dama asabar sai a ci gaba da wannan littafin kenan juma'a da asabar masu zuwa dukkanin su mi za a yi wannan littafin za a yi Allah ya kuma ga wani albishir a Ramadan insha Allah muna da niyyar kamar yadda muka saba tun wancan masallacin da aka roshe muna yin karatun wannan littafin a cikin Ramadan kowace rana amma kun bayan sallar azahar ana gani da ke ko ba kowa ke da wannan damar ba amma insha Allah wannan shekarar dai shi ma za mu ci gaba da karatu wannan littafin don karatu a ramadan yana taimaka sosai kasancewar a lokaci guda za mu samu kwanaki zai sa kuma a ci gaba a cikin wannan littafin domin gurin mu ya kasance kamin Allah ya ɗauki rayuwar mu mun sabke littafai masu yawa kuma musamman littafai na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله bayan haka akwai daura da za a yi a gobe a wannan masallacin kamar yadda jama'a su gani mun tura sanarwa a group kenan akwai daura wanda suke bukatan halarta kowa a bude suke a bude take domin rubuta sunaye gobe ne za a yi daurar bayan witter ne ko na'am naver ko naver naver zuwa zuwa kenzar insha Allah wannan shine kenan wassalamu alaikum wa rahmatullah